بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girma alqur'ani a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani na watan Ramadan na wannan shekara ta 1445 bayan hijirar mafificin halitta sallallahu alaihi wasallam wadda ta daidai da 2024 miladiya ta annabi Isa alaihi salam kuma insha Allah wannan shi ne karatunmu na goma sha shidda a wannan shekara da fatan Allah shi mana muwafaqa ila ma yuhibbu wa yarda bi karamihi wa manne malam bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله نعم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من
أي ألم سواء منكم من أحسن القول إذا نظام التاشي to alhamdulillah muna nan cikin suratul ra'd kamar yadda aka san mun fara karatun ta tun shekarar jiya kenan ko Allah subhanahu wataala yana cewa ina ne ka fara karatu malam Allah subhanahu wataala yana cewa له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال nan ne aka kwana lahu mu'aqibatu nan za a tashi sai dai mutum lokacin da aka yi ayoyin karshe mutum ya dan kau da gari nan ne aka kwana sai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi a gurin shi ba gaibu ya ce alimul gaibu wa shahadatul kabir muta'al sai ce kuma sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi duk ɗaya ne a wajen Allah daga cikin ku wanda ya boye magana yayi ta a boye ko kuma wanda ya fito fili yayi ta a bayyane a bayyane wa man huwa mustaqbil bil layli da abu wanda yake mai boyuwa cikin dare shi Allah ba boye mai wasaribin bin nahar da wanda ke bayyana a fili da rana duk gurin Allah duk ɗaya ne. Ka gani? Saboda haka shi komai gurin Allah warawara ne. Shi ɗan Adam da Allah ya ajiye shi ba ya da wani abin da zai ɓoye ma Allah. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Wannan kuma wata falala ce ta Allah wata ni'ima ce da ya ma ɗan Adam kowane ɗan Adam musulmi da kafiri da kowane iri. koman bajintin ka Allah ya ma wannan ni'imar ya ajiye mala'iku su ne ma hidima wanda misali inda ba da za a ce wani abu na boyuwa ga Allah inda misali inda wani abu na boyuwa ga Allah to Allah yana da security da komai za a gaya mai inda bai ma abin na boyuwa duk inda kai kana tare da mala'iku kaga gwamnati da yake ta abubuwa na boyuwa ga ita gwamnatin mutane ko ai tana da yan leƙiya tana da SS tana da ma'aikata a ko'ina wanda baka sani ba sai ka yi abu sai a je a gaya mata ko to shi Allah ba sai an gaya mai ba ya san komai ciki da waje to amma ko duk da haka yana da mala'iku da yasa suna yi ma ɗan adam hidima a ko da yaushe dan adam lahu mu'aqibatun yana da wasu mala'iku masu shiftin in wannan sun tayi wannan sai da mu'taqidi mu'aqibatun sanda wannan za su masu shifte shiftin sanda wannan za su tafi waɗannan ya su sanda waɗannan za su tafi waɗannan baya rabuwa da mala'iku tare da shi ɗan adam ko da yaushe su ne mu'aqibatu masu canjin juna min baini yadayhi wa min khalfi a gaban shi da bayan shi duk akwai mala'iku da dama ma da hagu duka ya fazunahu suna kiyaye shi min amrillah da umarnin Allah in mutum dan adam Allah ya ajiye wasu mala'iku in kana tafiya wasu na gaba wasu na baya ko da ɗaiɗai ne dai akwai sabanin mala'ikun guda nawa ne a wajen malamai a ce goma ne a ce takwas ne akalla dai ko ina kake dai akwai biyu tare da kai dole ne wannan wani na gaba wani na baya ko kuma wasu na gaba wasu na baya in kwantawa kai kai bacci wani na wajen kafa wani na wajen kanka duk inda ka shiga suna tare da kai min bai ne duhu min fari ta gaba ta baya duk inda ka shiga kuma suna tare da kai suna kiyaye dan adam daga da umarnin Allah kuma mala'ikun kala kala ne akwai kiraman katibi raqibun atid suna nan in kai alheri ko mun kankanin shi rubuta in kai sharri za a dan dakata zuwa wasu awoyi in baka tuba baka gyara halinka ba shi ma a rubuta komai naka a rubuce yake tsab bayan kuma Allah ya riga ya san komai ha amma ya aje su ce wannan aikin dan adalci so na aikin su kula da ayyukan ka mai kyau mara kyau su rubuta su tabbatar ba mamaki ma kamar a zamanance su rubuta su ɗauki bidiyon ka su tabbatar ka yi ga inda kai abu don duk a lahira za a nuna maka za a nuna maka za a ce ka yi kaza a nuna ma ga gurin ga lokacin da kake yi ba bidiyo kenan ba to su wannan aikin su kenan to akwai kuma masu kariya gabanka da bayanka duk inda za ka tafi suna tare da kai in kana bacci in a gida in a daji suna tare da kai. Inda za ka gane akwai mala'iku tare da mutane, in mutum na da rai, matuƙar ne yana da rai suna tare da shi. Yanzu in kana da rai sai ka je daji, kana aiki a gona, sai ka ji bacci, kana iya yada kayan aikin ka je ka samu gindin wata itaciya mai sanyi, kai kwanciyar ka. Da kiyasai da kyankyasai da menene, hidesi ta kewaya ka suna iya hawa jikinka su kewaya su kewaya. amma bala zai zo ya shiga ba kiyashin da zai zo ya shiga hancinka ba wanda zai zo ya shiga bakinka ba wanda zai zo ya shiga kunnanka saboda kana da rai a mala'ikun na nan suna aiki kai baccinka kake ta sharba amma ba kiyashin da zai shiga ma kunne ko baki ko ko ido da wani zai danyi makowa ko ɗaya da ya dan shiga hajji ai zaka farka ko mama zai shiga ba sai tsautsaye to amma idan da za a zara ran mutum ana zara ran mutum bai awa uku a daji kiyasai ba su shiga bakin shi da hanci shi da kunnen shi ba. Ana zara rai in ya mutum ya zama gawa ne bai da rai, to yana ɗaukar wasu awoyi a daji za ka ga kiyasai sun shiga kunne hanci sun kwari na neman su su baibaye shi. Saboda me? Saboda masu tsaron sun dai. E kai ka tafi ai wannan wannan jikin kawai ai buhu ne an juya abin. har ba sa ba wannan ko ko kuma can ya goce da duba yana dan kawo yana daukewa ba ba tar ba ba ba tar a ya bazu na homin amrin lago to da mutum ya mutu zaka ga cewa sun zo sun ci gaba kwari sun ci gaba da taba shi kaga wannan ya nuna ashe da akwai masu kariya kenan waɗanda akwai waɗanda suke hana wannan abun da umarnin Allah subhanahu wata'ala to mala'iku kala kala nan suna tare da dan adam annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya taqa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari mala'iku suna shiftin a cikin ku wasu mala'iku su zo da safe wasu zo da rana wasu zo da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna haduwa a sallar asuba da sallar la'asar idan ana sallar asuba waɗannan su za su tafi waɗannan kuma su zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan waɗannan da suka kwana a gurinku ana sallar asuba ya su tafi Allah zai ubangiji zai tambaye su ya kuka baro bayina in dai mu'mine ne ce a ya ubangiji dama san da muka tadda su mun tadda suna sallah yanzu ma mun baro su suna sallah za ku wuni tare da mu har zuwa sallar la'asar lokacin sallar la'asar su kuma za su hau su koma inda aka aje su wasu kuma za su zo in waɗansu suka koma Allah zai tambaye su ya kuka baro bayina ai ya ubangiji mun san da su suna sallah san da muka je yanzu ma mun baro su suna sallah Allah subhanahu wataala ya nemi mala'iku haka ne kamar yana maida musu martani ga abin da ya faru can farkon halitta ya ce zai halitta Adam sun ce a ya ubangiji ya za ka halitta wanda zai banna a bayan kasa ya ta zubar da jini ga mu muna ta tasbihi da yabanka da gode maka ya ubangiji kamar suna nufin ba ai an yi wa ba to da Allah ya yi mun shi ne ce Allah ya ce ni ya alamu ghaiban sabatu ardi wa alam ma tundu ma kuntum taktumun na san abin da ba ku sani ba ku bari zan halitta halitta ta to shi yasa idan duk inda dan adam ke wani aiki kirki wanda Allah ke so sai ka ji an ce inna Allah yubahi bihimul mala'ika Allah ya raba mala'iku alfahari da wannan ma'ana Allah zai toto mala'iku ku dubi ina bayan nawa ga sai dan adam me suke yi a ya ubangiji kaza suke kaza suke to kun gani ko da kun kamar Allah na ce musu da kun ce banna za su yi to wannan wannan banna ce to a takaice mutum duk inda yake dai akwai mu'aqibatun mala'iku masu an san juna wannan su tayi wannan su zo lokaci bayan lokaci ta gaban shi ta bayan shi in yana bacci in yana tafiya in yana kwance in yana zaune duk suna nan akwai masu rubuta masu wanda aikin su rubuta ayyukan shi akwai wanda aikin su kakkare su daga kakkare dan adam daga abin da zai cutar da shi kaga mala'iku saboda darajar dan adam da martaba shi kaga mala'iku ma Allah ya aje su zama hadiman dan adam ko su nasu ibada kenan nan aka aje su su bauta ma Allah ta hanyar hidimta mutane yan adam dan adam da daraja yake wajen Allah sai dai kuma dan adam in ya rasa gane darajar shi sai kuma ya zudda ta ya koma ya fi kuma dabba lalacewa Allah ya kiyaye mu Allah ka sa mu san darajar mu mu san mu gane falalar da Allah ya mana mu tsaya mu yi abin da Allah yake mu yi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Allah subhanahu wa ta'ala ce Allah baya canza abin da ke tare da mutane na ni'ima. In Allah ya wa mutane ni'ima zaman lafiya da kwanciyar hankali da jin daɗi, to Allah baya canzawa. In kaga ya canza hatta yi gayyaru ma bi anfusihim sai idan su mutanen sun canza abin da ke ga kawunansu, in sun canza sai Allah ya canza. In Allah ya wa mutane ni'ima suna cikin walwala da jin daɗi to Allah bai canzawa. haka nan kawai bai canzawa hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai in su mutanen sun canza abin da ke ga ke wajen su na kawunan su to in sun canza kam sai Allah ya canza kenan muna son nema ta dawwama zaman lahiya ya dawwama to mu ma kada mu canza daga halayen kwarai daga ayyuka na kwarai da ɗabi'o'i na kwarai kenan muka ga wani abu ya zo mana da tashin hankali da rashin zaman lafiya shikenan kan mu zargi kowa mu zargi kawunan mu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer ko da abin da ya sanar ku nan musiba to yana faruwa ne daga abin da hannuwan ku suka aikata dan ma Allah yana yafe da yawa insha Allah mun tuba Allah ka yahe mana da kasan mu tana cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai da natsuwa amma yanzu Allah ga shi ka canza mana Allah mu muka canza kenan yanzu ga Allah ya canza mana da rashin zaman lafiya da rashin jin daɗi da rashin kwanciyar hankali da rashin haɗin kai to duk daga kawunan mu ne an zo ba abin da muke takama da shi sai addini addini nan na Allah shine muke takama da shi muke fata Allah ya rahama mana ta dalilin masu kula da shi to mu nan kasan lalacewa al'amuran mu da tazo addinin aka fara lalatawa dan me komai ba zai lalace ba addinin aka fara lalatawa a nan kasar sannan duk wani lalacewa ta biyo baya wa ya lalata addinin kuma masu da'awa cikin addini da sunan raya addini amma kuma suna rusa addini shi yasa addini aka fara batawa shi yasa kowace musiba ta zo mana ai misali daga shekara hamsin abin da ya baya daga shekara hamsin abin da ya baya tan kasar nan samu wani hali take ciki tana cikin wadata da haɗin kai da kwanciyar hankali din da kaga musulmi musulmi ne din da aka ga malami malami ne to amma daga kusan shekara hamsin abin da ya wona ya addini ya zama mun sani dama tuntuni ta musulmi na duniya ma baki ɗaya ba kan fahimta ɗaya ake ba in mazhaba ce kowa na mazhabar da yake yi in ɗarika ce akwai masu yin ɗariku daban-daban akwai kuma wanda ba sa yin ɗariku kwata-kwata akwai wanda bai yin ɗarika ne don baya son ta bai yarda da ita ba ko da can akwai wanda baya yin dariƙa dan baba dan me yadda da ita ba kawai dan dai bai da ra'ayin yayi kawai amma ba ya dauka ba ta da kyau ba da wanda bai yadda da dariƙa ba amma ya san yadda dariƙa suna dariƙa da wanda ya yadda amma shi baya yi da wanda kuma shi yana yi duk ana nan ya sunan mu musulmi masallatan mu daya makarantun mu daya makabartun mu daya mayankun mu daya ba ka tuhumar wani musulmi da cewa wai shi ba musulmi ba illa dai ka yadda yana fahimtar ka ne shi ne kai kuma kana yin taka to amma dan lokaci kaɗan sai addini aka zo aka mai da shi siyasa a Najeriya aka bullo aka ce a ai duk mai yin dariƙa ba musulmi ba ne mushriki ne ba a kaza mai taron suna mushriki ne bai ba abin shi sallah mai addu'an bakwai ba da abin da yake na gaskiya da na ƙarya aka yamutsa aka gauraya ina mai guru ina mai laya ina mai taron suna ina mai addu'an bakwai ina mai shan rubutu ina mai laya duk mushrikai ne ba abin su sallah ba a cin yankan su ba a ba su aure kyakkya wake ina masu ɗariƙa ina ba haka ba aka tayi ba aka raba masallatai aka raba makarantu aka raba to kun ji babban musibar da ta fara samun Najeriya. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shin duk abin da za a lalata a canza a gurin musulmi ya kai ya kai musibar a lalata musulunci? To aka zo aka rarraba masallatai. Aka habar da musiba. To ga nan sai a ta zagin bayan Allah da ba su ji ba ba su gani ba. Mutum tsakaninka da shi ya kai shekara ɗari bakwai, bai ma san Allah zai halice ka ba. Ya yi abin da ya na ibada in rubuce-rubuce ne na ilimi ya tafi ya yi abin da ya yi. Amma yau kai kuma ka zo ka ce ba za ka yi addini ba, in ka tsitsi ne mai in ka zage shi. Yanzu muna nihin kenan waɗanda duk suka rasu bayan kafin shekara hamsin nan da ta wuce ba su ɗarika amma kuma suna tare da 'yan ɗarika ana sallah tare duk sallar banza suka yi kahurai ne su da ba su raba masallatai ba duk malaman da ake karanta littattafansu a zo a ce ana bin ra'ayinsu wane ne ibnu taymiya ne ibnu qayyim ne wane ne wane duk wanda zaka jawo dai to su a zamanin su ka ce ra'ayinsu kake bi sun raba masallatai sun raba makarantu sun kafirta musulmi sun ce musulmi daban-daban ne kawai sai aka zo sai dai a ta ɗauko aya ana yi mata yadda aka ga dama a ɗauko hadisi a mai yadda aka ga dama a ɗauko littattafan malamai a musu yadda aka ga dama duk yadda za ka bi ra'ayin wani malami dai ka ce kai kaza to a zamanin shi dai shi bai raba masallaci ba bai kafirta sauran musulmi ba ya dai abin da ya yi an rubuta ya yi aikata ra'ayin shi ya kuma rubuta ya aje bai ce kuma musulunci kala biyu bane ko kala uku ko ba haka bane to Najeriya bala'in da muka fara samu kenan kuma har yanzu wallahi musulunci na cikin bala'i a nan kasa tunda dai ba ko me za a hada in ba a hada addinin bai hada ba duk maganar banza ce in dai musulmi bai yadda ya zauna da dan uwanshi musulmi ai sallah guri daya an yadda da kowa kowa ya je fahimta shi amma dai sallah ai daya ce ko azumi ba daya bane sauran ibadu duk ba daya bane to to sauran abin da ba wannan ba abin da ya hada din ya zama ya hada wanda wanda kai ka fahimta ni ban fahimta ba ka je kai abun ka kai ma wanda ka fahimta ban fahimta ba ka in je in yi abuna ba shi kenan ba dama tun daga sabon manzo Allah har zuwa yau haka addini yake haka kuma yake har yanzu a kasashen duniya wannan bala'in ba inda ya kamari kamar Najeriya da yake mu kowa iya gigantaka ai akwai wahabiyanci a sauran kasashe amma ba su rarraba addini kamar yadda aka raba a Najeriya ba na gaji sai ga shi yanzu an zo zamiya menene sukuwa ta kare ne zamiya yanzu duk gashi ina amfanin kai shekaru kana zagin abu kana zagin abu kuma yanzu daga baya kuma aya kake za da kuma yanzu daga baya ka dawo kana neman gyare-gyare kana abin nan an san cewa in kai banna yana da kyau daga baya in ka gane banna ce ka zo ka gyara to amma a dubi girman kuskuren da aka yi da wai abin da aka ɗauka wai da ba a san karatu ba yanzu ne aka gane kai yanzu ka gane amma ya ka ɗauka wai yanzu an gane wai da duk ba a gane ba bai kamata ka fahimci kai ne ka gane yanzu ba bayan an zazzage mutane an kafirta bayan Allah an zage su an tsine an komai da yawa ga yanan malaman su mun ji suna dawa suna cewa a abin da muka yi da ba daidai bane abin da muka yi da kuskure ne mun kafirta mutane mun shirkantar da su yanzu daga baya mun gane ba haka bane ko ba haka ba to ai me ya kawo haka sakin manhajin magabata in ilimin ne yanzu yanzu ba wani ilimi yanzu sai ka daga yanzu daga karance karance sai fahimta kawai iri iri amma ilimi an gama shi an gama rubuta ilimi an gama karatu duk wani takama da zaka yi da karatu yanzu littafin wani zaka karanta sai dai kai ta hayaniyar na karanta littafin wani al'allama wani ashehu wani walwani wani hujjatul kaza wani kai ta jawo da tattafai to ai an riga an gama rubuta karanta na wani za ka yi ka fahimci abin da ka fahimta ka zo kai ta rigima to sai ka duba shi da ka karanta littafin ya yi irin rigimar da kai ya kahirta mutane ya raba masallatai ya raba makarantu ya ce sallah ba iri ɗaya ba ce to kun ji farkon bala'in da ya fara samun mu na Najeriya hatta yugayyiru ma bi anfusihim to gashi yanzu an rasa yanzu dole ta zauna haka masallacin suwa na daban masallacin suwa na daban ko ba haka bane amma in ka ga malamai an haɗu an zama guri ɗaya ana ana kaman uwa ɗaya uba ɗaya to sai in honorable mai girma gwamna yayi kira ƙaran nan kan kowa ya aje aƙida eh kowa ya aje aƙida an zo fadar gwamnati kowa ya aje aƙida za a kwashi kayan duniya ko kai ko da nan honorable mai girma ce ma aka ce ya kira ya kira malamai to nan hora haka kowa na baza riga kuma an manta da maganar kai ni kaza ni kaza za a yanzu nan za a haɗu ai magana ɗaya ai taro guri ɗaya ai abun nan iri ɗaya ko amma da an tashi zuwa sallah sai daga ana waigen juna wannan a ga ina masallacin kaza kai wani ku zo mu je can mu yi sallah ku zo mu da can mu yi sallah haka musuluncin yake to Allah ya kyauta to bayan wannan kaga addini bannan da aka fara yi ba addini kenan na na biyu sai aka dawo muka zama muka zama al'umman mu ha'inci ya zauna cikin mu hasada ta zauna cikin mu keta da mugunta ta zauna cikin mu gaba ta zauna cikin mu sa ido ya zauna cikin mu duk halayyar mu kenan wannan duk wani halin kirke mun watsar da shi mun dauki halayen banza kowa kan shi yake so kowa kan shi yake so kowa bai son wani yayi wani abu sai shi to ba mun canza ko ba mun canza ba to kaga da muke zaune lafiya an yi lokacin da ɗan kasuwa daga nan yanzu zai ce Kano wani buhun kuɗin zai mota haya zai shiga ya hau gaban mota ya ɗau buhun kuɗin shi a gaban shi kowa ya san kuɗi ne a ɗaukai a kai shi Kano, ya wasa yaya ya dawo. Ko ya ce zariya nan fiza da buhun kuɗi a gaban shi. Ko ya ce Kaduna zai so wata sayayya ga buhun kuɗin gaban shi duk inda aka zai an san nan buhun kuɗi ne. Ya je ya wasa yaya ya dawo. Yanzu ana iya yin haka. Ko unguwar ku kan kabita inda inda tsautsai sai wani da buge ka sa'an shi buhun kuɗin. Ba ma sai ka je mota ko ka hau hanya ba ko ba haka ba. To yanzu ba gashi ba. mun saki gaskiya mun saki amana mun saki son juna sai hasada duk wannan bala'o'in da ke tasowa daga daji tushen su ba na cikin gari ba ko ba haka ba tushen suna cikin gari tunda ba abin da ba a gani ba dan kani ya jawo barayi an kashe wanshi ko an kama shi an alfi kuɗi wa yayi mu kani makoci yayi mu makoci aboki yayi mu aboki bara yayi mu mai gidan shi mata tayi mu miji da ma yayi mu uba jika yayi mu kaka duk dan ka je ka jawo a zo a kashe shi ko a kama shi a je a bashi wahala a shi kuɗi kuma kai wai abun mamakin kai a samma sai a ce an an shi miliyan goma hannun alhaji ne amma an gane in an gane waye waye jawo mutanen sai a gane wani na kusa da shi ne to kai me aka baka zai ce dubu ɗari ko dubu ɗari biyu Allah ya tsina dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ka jawo a kashe ɗan uwanka ko a je a bashi wahala a ji miliyan goma a baka wai dubu ɗari ko dubu ɗari biyu wanda in ka lallafai ma iya baka miliyan biyu ka je ka hidimarka To duk wannan ya kawo daga lalacewar zukata da lalacewar ayyuka kawai mun zama kaman surar mu ce kawai ta mutane. Amma daga duk in duk gabaran daga kura ya ya zakoki ya da amsoshi. Eh fatan jikin ta dan ta mutum ce amma zuciyar wani ta ta damuta ce wani ta zaki ce wani ta kura ce. Ya za mu zauna lahiya. To farkon abu wallahi mu gyara. mu gyara yanzu duk wannan wannan musibar ai ba wai daga wata koda da hannun wata ƙasa dai ai lalata a nan cikin ƙasar take wasu na nan a ƙasa su sun zama wani abu sun fi ƙarfin komai duk yadda suka yi ba za a iya yin komai da su ba ba ga ana ta abin da aka ga dama ba to daɗin abin dai shi Allah yana tausaya mana eh mu yi ƙoƙari mu gyara halayenmu kuma mu ɗaga hannunmu mu kaskantar da kanmu wajen Allah mu ce Allah mun tuba Allah halinmu na natsiya mun bari mun dawo rami da kirki Allah Allah a yaye mana to tuba ce ke da wahala sai dai ta cewa ai addu'a ai addu'a ai addu'a malamai ko addu'a ma an dauka ai malamai za su yi kawai malam ku ta addu'a ku ta addu'a ku to muna nan muna ta yi kuma kowa ya canza halin ya gyara hali kowa ya gyara halin shi to Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan bala'o'i Allah ka yaye mana Allah mun tuba Allah mun tuba kullum dai an kama wancan an kashe wancan an kama wancan an kashe wancan kuma mutanen da ke yan kasa ne yan uwa ne tare ake to me ya kawo wannan musiba ka zo ka kashe mutum baka san dalilin kashe shi ba ka kashe shi balle shi da ka kashe bai san me yasa ka kashe shi ba duk da yake dama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mana za a yi wannan to ma duk dai makasudin wannan inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ni'imar da ke ga mutane bayan yayi musu ita sai dai in su mutanen sun canza da kansu to sai Allah ya canza in sun zunguro wayan wuta sai ta faɗo musu Allah ya riga ya kawo mana lantarkai masu kyau muna shan muna shan haske to amma ga wayoyin wuta nan in mun tsinko su kanmu za su faɗo ko mun ba su zauna lahiya to mu zauna lahiya ko ba haka ba in mun kiyaye iyakokin Allah mun gyara hada abu mu zauna lahiya in go mun mun tabo wayoyin wuta inda Allah ya ce kan mu taba muna tabowa to in su mun tsinko su gunwa za su kan mu za su hado to ga yana irin tawaba asabakum min musibatin fadi ma kasabat aydikum dan ma Allah yana kyale wasu da yawa to Allah ka ya kyale mana Allah ka yahe mana Allah ka yahe mana ka gyara halayen mu ka ba mu ikon gyarawa Allah ka yaye mana wannan musiba Allah masu yin wannan ta'addanci su kashe mutane su kama su kai daji maza da mata Allah ka hana su da kanka Allah ka hana su da kanka ka ba mu zaman lafiya su ma su zauna lafiya kowa ya zauna lafiya eh Allah duk wani abu da ke kawo wannan fitinar Allah ka kauda mana da shi da an san laifin da aka yi musu sai mu ta kiran gwamnati da Allah ta gyara abin da ta yi musu. Da mun san laihin da aka yi musu mu ce da Allah gwamnati ta kiran gwamnati ta zo da Allah laihin da ta yi musu ta nemi yafiya a zo a zauna a isulun. To amma har yanzu ba wanda zai ce wanda ‘yan ta'adda ga laihin da aka yi musu. Kuma in laihi aka yi wa mutum ai zama yake ya kai kukan shi a biya shi haƙƙin shi ko in an ki biyan shi haƙƙin shi sannan ya abin da za a to har yanzu mu san laihin in gwamnati ta yi musu laihi ba mu sani ba to kuma in gwamnati ta yi musu laihi mutanen da ake zuwa ba su ji ba su gani a kama su a kashe a kwaci dukiyarsu ba mu san dalili ba in ba dai musiba kawai da Allah ya biyo mana ba to Allah ya kauda mana ita ba abin da ya fi karfin Allah ba abin da ya buwaye Allah mu ta kankantar da kai mu gyara halayen mu koma ga Allah mu canza daga munin mugun halin da muke mun bata addini mun bata mu'amala mun bata rayuwa muna yin abin da muka ga dama to mu gyara in mun gyara Allah zai gyara Allah ka gyara mana wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maraddala to idan ko Allah ya nufin turo wani mugun abu ga mutane to ba wanda ya isa ya juyar da shi wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala marad in Allah ya nufin je in mutane suka canza ya yi nufin jeho musu wani mugun abu ba wanda ya isa kuma ya kare sai ya zo a gani wa ma lahum min dunihi min walin ba su da wani majibinci wanda Allah zai jeho masibar shi wani ya zo ya tsaya ya ce ba za ka zo ba babu shi in Allah ya jeho bala'i shi sai ya zo amma sanadin bala'in zunguro shi muke da hannun in mun gyara Allah zai daina jeho bana Allah ya ba mu ikon gyara mu je mala هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ الس- وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته Mm.
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال Allahu akbar wato duk abin da ke kawo fitina ta addini su masu ɗan karatu yanzu gani suke wai yanzu ake yin karatu wai gani ake yanzu ne aka gane addini haba littattafan wani ka karanta ka san addini duk maganar da zaka yi wa a littafin wani zaka karanto amma da da aka kace kuma wai yanzu ne aka gane ta ta wanda suka rubuta ba su gane ba yanzu ne za a yi addini kai duk da duk da shirme ake yi. ka gani to wannan shi ya kawo duk irin wannan matsaloli an raina komai an raina duk abin da aka tadda a- har- hatta ma shugabannin mazhaba yanzu wasu duk sun zazzage su su ba su isa komai ba sahabban ma wasu sun zage su ba su isa komai ba waliyan Allah an zazzage su duk waɗannan nau'in uku da na faɗi duk waliyan Allah ne auliya wanda suka shahara waliyan Allah ne sahabbai waliyan Allah ne ahlul balli ahlul bait rasulillah balle waɗannan manyan malamai da aka san su a duniya masu mazahib din nan to yanzu ba ba waɗanda ba a zagi ba waɗanda ba a fadasaka wai ba- wai wai su zai suka bata addini wai yanzu ne za a gyara shi to ana faɗa da waɗannan ya za a yi ka zauna da Allah lafiya bayan ya ce man adani waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda ya mun gaba da masoyina wanda ya mun aiki ya zama nawa wanda duk ya faɗa da shi to ina ina yaki da shi ko ba haka ba ka gani an zage sahabbai an zagi tabi'ai an zagi tabi'u tabi'ina an zagi an zagi an zagi ga yana har zuwa nan da ka karanta abu wani na na wani abu na wani malami kaga cewa kai bai daidai da fahimta ka bai ka ce kai wannan malami kaza ka sai ka kama tsi- maganganun banza a kan shi wai kai yau yau wai kai kai ne mai karatu shi bai sani ba in in ji kawa ba in ji kowa ba kai ka ce kai ka kai ne mai karatu ba wani ya ce ba to saboda haka ya kamata malamai a wannan ƙasa ta mu su dawo cikin hayyacinsu addini ba siyasa ba ne kuma annuma- addini a ƙasar tamu ya zama yadda ya zama yanzu mafi yawa mafi yawa ba ana wai tunanin waye ya faɗi gaskiya ba a waye namu in naka ne ya faɗi to ko bai ya faɗi haka ne in ba naka bane to ko bai ya faɗi ba haka bane haka aka mai da abun an mai da abun fati fati fati fati amma fa da ba haka ne bane kamar yadda daga shekara hamsin abin da ya baya na tabbatar waɗanda suka kawo fara kawo wannan bala'in a nan- a wannan ƙasar masu hankalinsu sun mutu cikin nadama da sun sani da ba su kawo wannan abin ba ka gani Allah da ya kiyaye Allah ya gyara mana Allah subhanahu wa ta'ala ce wai sabbi raduko huwa alladhi yuriikum al-barqa khawfan wa tama'an wa yashiqu as-sahaba istiqal Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana ba shi ke mana hukumai ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu mu san Allah mu tsaya wajen Allah huwa huwa alladhi yuriikum al-barqa shi Allah fa shi subhanahu wa ta'ala shi ne yake nuna muku walqiya in hadari ya taso walqiya tana zuwa da siga biyu haufan wa tsama'an da tsoro da kuma kwadayi ana tsoron kada wata tsawa ta zo ta hallaka gari ko ta hallaka wani abu ana kwadayin ruwan sama ya zo a ta shuka a ji daɗin gyara amfanin gona da sauransu a to Allah ke sako wannan walƙiyar in hadari ya taso wa yunshi'u sahaba siqal Allah subhanahu wataala shine yake halittar wasu gizagizai asiqal masu nauyi din da wanda suke dauke da tankunan ruwa su zo su ta shekawa a garuruwan Allah shine yake halittar gizagiza ya fito da su ya nauyaya su da ruwa ya kawo su inda yake so kuma su zudda ruwan ya amfani bayan shi ko akwai wani mai yi ba shi ba a an akwai a faɗi wani shi sahaba tiqa wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi zaka ji ar-ra'd wannan tsawa din nan da ake rugugu din nan ar-ra'd yana yin tasbihi bihamdihi da godiya ga Allah duk lokacin da ka ji tsawon nan to tsawon nan tasbihi take ga Allah da godiya ga Allah da yawa malamai sai ce ra'ad sun shi ma mala'ika ne mala'ika ne wanda ke yi ma gizagizan tsawa da abin gato tsawon bakin shi ne in ya dan yi magana sai ta wannan kwaɗa din ko kuma in ra'adin kawai tsawon ce Allah ke dai hota ai duk dai komai ma ambatan Allah yake ku ba lalle ya zama mala'ika ba ai Allah subhanahu wataala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko walakin la tafqahuna tasbihahu kowane abu yana tasbihi da godiya ga Allah sai dai ku ba ku iya ganewa ko buga teburin nan ne haka haka ya ambatan Allah ne amma ba za ka san ya ya ya ya aka ambaci Allah ba wa in min shay'in Allah ta ko menene ba wani abu face yana tasbihi da godiya ga Allah amma dai ba za ku iya fahimtar yadda yake tasbihi da yadda yake gode ma Allah ba don an ji ar-ra'dun ma ba mala'ika bane tsawace kawai amma tana tasbihi da godiya ga Allah daidai ne an guwa mala'ikan ne to yana yi wal mala'ikatu min khifati mala'iku ma duka suna tasbihi suna godiya ga Allah min khifati saboda tsoron Allah saboda haka ita tsawon nan ambatar Allah take annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ya ji tsawa yakan ce subhana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wa huwa ala kulli shay'in qadir سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير wanda duk ke faɗin wannan in ya ga alamar walƙiya to har abada tsawa ba za ta faɗo mai ba za ta faɗo magarin da yake ba insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi wannan addu'a din wal malaikatu min khifati wa yusabbihu ar-ra'd bi amri wa malaikatu min khifati wa rusul wa yursil as-sawa'iqa Allah subhanahu wata'ala kuma shi ke sako da tsawa ɗin nan mai ƙarfi sawa'ik a shi ke sauko da tsawawaki rugugugugu kwaɗa-kwaɗa ɗin nan ba mai kawo su sai Allah. Fa yusibu biha man yasha'u in Allah ya sauko da tsawon nan yana samar da wanda ya so da ita ko inda ya so za ta fada inda Allah ya aika ta ne. In Allah ya jeho tsawa ya sako tsawon nan to yana kaita ta samu inda ya so ta samu ko ta samu wanda ta so ya samu ko waɗanda ta so ya samu ko gurin da ya so ta samu can za ta faɗa fa yuzu biha man yasha wa hum yajadiluna billahi su ko kafirai duk da wannan suna ta jayayya cikin al'amarin Allah suna ta jayayya cikin al'amarin Allah wa huwa shadidul mihal shi ko Allah mai tsananin karfi ne ya wuce ai jayayya da shi Allah ya wuce ai jayayya da shi yanzu Allah in Allah so yake ya mai da martani masu jayayya da shi, tsawon nan kawai bata isa ba? Eh? ba ba wasu al'umma ba tsawa aka daka musu suka mutu ba baki ɗayan su wasu kuma ba iska aka sako musu ba hadari aka hada kamar za a yi ruwa suke cewa yau ha za a rubin mumdirina kai ga wani ga wani ga hadari na kai yau za za a sheka mana ruwa ta suke ruwan rahama ne Allah ya bani wa masu ajartun bi abinda kuke gaggawa a kawo ne rihun fiha azabun bala'in iska ce wanda azaba mai radadi ke na ke cikin ta ba da wannan iska aka halaka mu da wannan ruwan ba to yanzu mu mun amince da cewa an hadari ya taso da iska in Allah ya ga dama ya mai da shi na azaba ya zamu yi in ba dan Allah ya dauke mana irin wannan ta gamewa saboda alfarman shugaban mu ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan al'umma abinda muke yi in ba dan alfarman shugaban mu ba Annabi sallallahu alaihi wasallama da yanzu ba mu ne bayan ƙasa ba da yanzu ba mu bane kamar yadda aka halakar da wasu dalla da dabi da bibi da bi da yanzu duk an kwashe da yanzu bayan da yanzu an yi ma al'ummatai da yawa to dan dai Allah ya riga ya zartar cewa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce karshen al'umma sai ta dangana da karshen duniya kuma Allah ya ma annabi alƙawarin ba zai halakar da al'umma shi da irin wannan azaba ta gamewa ba to amma Allah ba ya kyale bane duk wanda ya tsiya zai je ya tadda Allah kuma zai ga sakamakon abin da ya aikata saboda haka mutum ya kokari ya gyara ya yi mai kyau Allah ka ba mu ikon yin mai kyau wa mujadna billahi wa shidin mihal lahu da'watul haqq
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كما تلك الطير إلى الماء ليبلغ فاه وما هو لبالغه Mhm.
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allahu akbar to Allah subhanahu wataala duk Allah yana jawo hankalin wannan a san cewa ba mai iya yin komai sai Allah kuma komai Allah ya ce zai yi to yana iyawa ya ma fi karfin haka lahu da'awatul haqq Allah subhanahu wataala shike da kira na gaskiya ko kuma kira na gaskiya ga Allah yake shine zaka kira shi ya amsa kai addu'a ya amsa ya biya ma bukatarka ko yanzu duk wannan bala'in da muke faɗi me muke cewa mu roƙi Allah me yasa za mu roƙi Allah mun san zai amsa mana da'watul haqq kuma Allah shike kira na gaskiya yana kira a zo a faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma in aka biyo kiran kuma a rabauta Allah shike kira ga bayan shi su zo su kaɗaita shi su bauta mai kuma su ci riba. Kuma Allah shi ne bayan shi suke kiran shi ya amsa. Sai addu'a ya amsa ya biya musu bukata. Allah kenan na gaskiya. Ko? To, wallazi na ya da'una min dunihi, waɗanda kabirai suke ta kira wanda ba Allah ba, su ma haka ne? Za a kira su su amsa? za a yi addu'a su biya bukata? To su kuma wani kiran suka yi wanda suka ce ga abin da suke so a yi in an yi za a samu kaza. Ba su da ba su kiran kowa kowa ba a kiran su. Kiran da ake musu ma na banza ne. Shine Allah ji wallahi ya daura min duniya wanda kafirai suke ta kira suna bauta ba wanda ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay'in ba sa amsa musu da komai. yanzu inda mai gunki zai zo wani abu ya damu ya zo ya tasa gunkin gaba yana ya gunki ya gunki mai ya- ya rika kira sunan shi ya kaza ya kaza ga bukata ta da Allah ya san ma yana yi zai amsa ai bai ma san yana yi ba fata ne kawai ya sa makauntar zuci ce kawai ta samu wannan mai mai bauta mai din yaje yana goho yana yana roƙon shi yana aikin banza abin da ba zai amfani shi ba kamar yadda shi ma gunkin ba zai iya- ba zai iya kiran mai bauta mai ya ce je kai kaza ko je ka ce kaza ko je ka yi kaza ba ko akwai shi ko Allah ya kira bayan shi su bauta mai su kare ta su bauta mai in an amsa an yi a je a rabauta ko bayan shi na kiran shi ya amsa masu to shi ko gunki ba huhun mu a huke bai kira a amsa ba a kiran shi ya amsa to dan me ake bauta dan me aka ce shi ma abun bauta ne wani amfani gare shi babu illa dai bata kawai in ya samu mutum zai je abin da bai da amfani to ba wa- waɗanda suke bauta ma wani Allah suna kiran su ba sa amsa musu da komai amsa wanda za ta yi musu sai dai kamar irin wannan da Allah ya zai ya ba mu misali illa ka ba su da kaffaihi ilal ma'i sai dai kamar wanda zai mika hannun shi wajen ruwa liya buluga famu wai dan yana son ruwan ya zo ya shiga bakin shi mutum ne yana jin kishi yana son ya shiga ya sha ruwa je ka sai ya leƙa rijiya sai ya hangi ruwa sai ya mika hannu wai abu ruwa taho wai zai ke ruwan ya zo ya shiga baki sai ya buluga fawo ko kuma ya hangi wani rahi ko banko sai ya mika hannu kai ruwa ruwa taho ruwa ruwa taho yana so ya shiga baki shi ba ya da Allah ruwan zai taho wa ma huwa bi ba da ke ai ruwan ba zai iya zuwa ya shiga bakin shi ba ko sai dai ya mutu da kishi To haka Allah ya bada misali mai wanda zai zo ya zauna gaban gunki yana cewa gun- gun- ya kai gunkewa da kai mun kaza gunki. To irin wannan ne. Kaman mai jin kihi ne yana kiran ruwa wai ruwa ya shiga bakin shi. Ruwa zai zo ya shiga bakin shi? To gara ruwan ma ka je ka ɗebo in ka in kama su. To shi ko gunki fa ba zai ansa ba. Ba zai iya ma abin da kake so ba. Kuma ko kama sun ko ko zuwa kai ka- ka dafe shi ba zai iya- ba za ba za ka ɗau komai ba. Ba zai iya ma komai ba. gara shi ruwa in ka matsa sai ka ruga ka je ka ɗebo da hannunka in ya in ya ki zuwa ka ce bari in zo ni in diba to shi ko gunki in ka roƙe ka roƙe ya ki biya ma bukata ya ki amfawa ya za ka yi da shi sai dai ka kwankwasa shi ka ƙona ya zama abin wuta in ite ne ko in dutse ne ka ɗauke ka buga da ƙasa ya rugurguje shi bai ma san kana yi ba Allah ka kiyaye mu, Allah ka ƙara shiryar da mu to amma wai duk Allah subhanahu wataala yana faɗin wannan dan a gane cewa mai bauta mu wannan Allah ba rudadde kamar shi ba gigitacce kamar shi ba marasa wanda bai san inda ya sa gaba ba kamar shi shine shi yasa ake cewa kafirci bata ko imuwa duk sunan shi Allah ya kiyaye mu والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال kira kiraye kirayen kafirai da suke yi ma gumar kansu ba su kasance a komai ba illa fi dalal sai a cikin bata kawai irin wannan kiran na mai kiran ruwa ya ruwa shiga bakin shi irin wannan ne gara ma mai kiran ruwan kila ya je ya ɗebo amma duk kiran da kafirai suke magumaka da sunan suna bauta musu da sunan suna roƙon su yi musu wani abu aikin banza ne duk cikin bata ne kawai ba wani amfani a ciki ba za su mallaki amfanar su ko ciyaye musu cuta ba Allah ya kiyaye mu wato shi Allah da karamci yake Allah da falala yake ga, ga bayan shi yanzu kaga wanda zai tasa gunki ya je yana roƙon shi yana roƙon shi abin da yake so din nan in ya ga ya samu wa ya bashi Eh? A'a. Allah ya bashi. Allah ne ke bashi. Amma shi a gurin shi wa. Shi a gurin shi gunkin ne ya bashi. To kaga kawai matsalar da ya samu shi bai san Allah ba kawai. Allah ya bashi amma kuma sai Allah ya tura shi inda bai bai san ta- bai san Allah ne ya bashi ba. ya ɗauka wancan ya bayi saboda ana nihin a batar da shi ya je ya shiga azaba kawai. To shi ko wanda ya san Allah shi ne daɗin sanin Allah kenan. In ka san Allah da kyau ko ɗan adam ne ɗan uwanka ko roƙon shi ka kace da Allah taimaka min da abu kazawa ne ya ga kuma ya kamata ya baka ya ɗauko ya baka ya taimake ka kace mai wani na gode Allah ya saka da alheri Allah Allah ya saka da alheri shi ya baka ko amma kai a zuciyarka ka san Allah ne ya baka to dadin sanin Allah dan in Allah bai baka ba ba zai iya baka ba in ko ka mutum ya baka ka manta da Allah ka dauka wannan mutumin shi ya baka ba Allah ba to da kai da mai bauta gunkin can duk kun zama daya yadda ya dauka gunki ya bashi kai ma an ka dauka wani ya maka to kun kun tafi tare amma a shar'ance a zahirance wa shi ya baka kaiwa da kayan mun abu kaza na gode Allah ya saka da alheri Allah ya yarda ka gode mai ka nuna yayi maka abin kirki kuma ka gode mashi kai mai addu'a amma fil haqiqa a tauhidi a zuciyarka ka tabbatar Allah ne ya baka wannan abu inda Allah bai baka ba shi bai isa ya baka ba ko o ku ɗaya uban ku ɗaya sai ya hana ka amma in Allah ya baka sai ya baka to wannan shine tauhidi shine sanin Allah shine ma'arifa shine hakikar da ake faɗi ta gaskiya ba ta iskanci ba ko haka ba shine ma'ana hakika kenan duk abin da ya faru kasancewar daga Allah yake ai shine hakika ba ka zo kai ta iskanci kana cewa ba komai ba Allah ya kiyaye mu ka gani lokacin da yake roƙon gunki shi yana kallon gunki amma kuma buƙatar tashi Allah ne zai biya yadda wanda ya shiga masallaci ya ta kiran Allah Allah ne zai bashi haka wanda ya kira gunkin ma Allah ne zai bashi amma an saba shamake shi dai ganin Allah gunkin yake gani to kai ma an ka sake dan adam yayi ma abu ka sake aka sha bakance ka da dan adam din ka rika ganin dan adam din shi ya baka kamanta da Allah ma'anar ku kusan ɗaya da irin wancan saboda haka a tsaya ma Allah da kyau Allah ya mana muwafaka na'am ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال Allahu akbar kuma shi Allah subhanahu wataala shi buwaye shi ta wuce ai mai kangara kawai yadda yaso haka ake yi walillahi yajidu man fis samawati wal ardi ga Allah ne halittun da ke sama da ƙasa baki ɗaya ga Allah suke yin sujada Ɗau'an akwai masu yi da, da, da biyayya da niyyar ibada da san rai wannan shi zama musu ibada wa karhan akwai masu yin sujada kankantar da kai ga Allah tilas tilas kuma ba lada ba lada amma dole ne in an ce yasjudu yana sujada ba wai lalle dora goshi a ƙasa shine kawai sujada ba a'a kaskantar da kai ka bi umarni dole ba wai dole sujada ta sallah ita ce a'a ma'ana kowane abu yana kaskantar da kanshi ne ga Allah wani ya kaskantar da kai dau'an da san shi da yarda shi da niyyar shi wani kuma yi kan tilas yanzu misali mumini mai imani Allah ya ce kai sallah ko za ka zo kai alwala kai sallah dau'an saboda niyyar ibada ka san Allah kake bauta mawa ka san kana neman sakamako wajen Allah kai azumi kai zakka kai haji kai kaza kamar kaza dau'an kana yi ko to kafiri kaka dauka wai ya gagari Allah ne da Allah ya zo sai ya sa shi ma ya wannan din ko dole to amma dole kuma yana kaskantar da kai ga Allah yanzu misali ko mun kahircin mutum sai Allah ya jeho mai kiwon kai zai ji karba dole ya kankantar da kai ya kwantar da kai ya je gun likita ko ba haka ba in Allah ya dora wata rashin lafiya zai ce bai dauka sai ya cire ma kanshi idan Allah ya jefa mai yunwa da Allah mutum yana mutum yana a kan san shi yake jin yunwa ba zuwa take ba don an jeho ma kafiri yunwa ai Allah ke jeho mai ko yana da dama ya ce ba a cin abincin eh dole ya kaskantar da kai ya je ya nemi abinci dole ya sujada ga Allah ya je yadda Allah ya shirya shi ya je eh idan idan ya ci abincin ya koshi ciki ya burka aka ce Allah ya ce mai tahi bayan gida zai ce bai zuwa dole ya tahi ba kan yana so ba har da gudu ma ya karasa ka gani haka haka ba haka ba haka tsibari in ya zo to kaga wannan duk abubuwa ne mutum yana kaskantar da kai ga Allah wai sai ba hai wani shi mumini wajen ibada yana kaskantar da da kanshi wajen Allah wajen ibada yana kaskantar da kanshi ga Allah wajen dabi'o'in shi da al'adun shi to shi ko kafiri in ma bai yi na ibada ba zai yi na dole da an ce ga yunwa nan dole ya je ya nemi abinci ga rashin lafiya nan dole ya yadda ya ɗauka ya je ya nemi magani ga bayan gida nan dole ya je ya zidda ga fitsari nan dole ya je ya yi ko ba haka ba duk wannan ga bacci nan ya ba dole ya je ya yi duk wannan ai yana karkashin kahariya Allah ne dole ya ma Allah biyayya saboda tunda haka Allah ya shirya shi ba shi ya shirya kai ba dole ya biyayya ga yadda Allah ya shirya shi kaga karhan din kenan yawwa to amma shi mumini to kaga kenan ashe to ashe da yake yin sallah yake yin azumi ba yin kan shi bane da an zo a yadda aka tursafa shi ya ci abinci aka tursafa shi ya sha ruwa aka tursafa shi ya je bayan gida aka tursafa shi a shirkin lahiya da an zo sai a tursafa shi ya sallar da tsiya sai ya azumin da tsiya to sai dai ita ibada in ka yi ta ta wannan hanyar to ba lada ba ta zama ibada ba sai ka yi sai in an baka imani tukunna an maka falalar baka imani za ka yi ibadar da san rai da ɗau'an to sai ta zama maka ibada eh amma duk wani abu dole ne yana kaskantar da kai ga Allah ma'ana kaskantar da kai yadda Allah ya shirya mai dole ya bi bai da ikon canzawa ɗau'an masu imani su yi da da da san zuciya da jin daɗi kafirai kuma su yi karha akwai wanda kuma su ba mu'minai ba ba kafirai ba su ma dole su bi yadda aka ce su yi. Ko? Rana, musulma ce ko kahura. Eh? To ya dole tana kaskantar da kai ga Allah yadda ya shirya ta haka take tafiya wata fa. Itatuwa da tsirrai fa. Ai akwai inda Allah ke cewa wani lahi yanzu da wani da wani wani lahi inda yake ga wazilalu ko au nan ma haka ne ko? nan ma a cikin wanzu lalo wannan a cikin wannan ina neman wani guri ga sai ina ina ina karanta wallahi yanzu da mafi tawassul arda dau an mukara wani laluhum da inuwoyin su ma duk suna yin sujada ga Allah bil guduwi wal asal sahiya da marice inuwa ibada take musulma ce ko kahura eh amma in rana ta hito yamma gabas dole inuwa ta ta ta yamma in rana ta dawo yamma dole inuwa ta dawo gabas ba ta isa ta ce ba za ta ba ko yawwa to haka haka komai yake komai yana karkashin kaskantar da kan zuwa ga Allah ko ya sani ko bai sani ba ko ya sani ko bai sani ba a gani kowane abu yana kaskanta yana yin sujada ga Allah sai dai mumini mai imani yana yin ta ibada wanda wanda yake ba mumini ba ba shi imani ba yana yin ta dabi'a dole sai yayi abu bai bai da ikon ya canza ga yadda aka tsara mashi dole ne a bi Allah Allah ka ƙara mana imani wali wazilalum inoyin halitta ma da mutane duka na duniya suna yin sujada ga Allah sahiya da mariki su koma yamma su koma gabas to haka komai yake yana karkashin ƙariyar Allah huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul kabir saboda ka in mutum ya san Allah zai huta baka iya yin komai baka iya hana komai baka iya sa komai ka mika ma Allah al'amarinka kawai da kai ma baka iya ma kanka komai balle kai ma wani to in ka sallama ma Allah ta haka sai ka zauna lafiya abin da yace kai kai wanda yace ka bari kawai ka bari gurgurdan ikonka wanda yace kai kai gurgurdan ikonka wanda yace ka bari ka bari kanka wahal da kanka cewa sai ka hana kaza ko sai ka yi kaza a'a kai dai duk umarnin Allah ka ka hannu da hane shi kawai kai abin da yace kai kai kuma ka ga abin da zai yi subhanahu wataala Allah kai mana da kyau ka samu ga da kyau to a har lokacin ya sai ko ikon Allah to alhamdulillah Allah ya mana muwafaka Allah ka kara mana imani Allah ka bar mu da manzon Allah Allah ka gyara halayen mu Allah ka gyara ayyukan Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya wannan fitino Allah ka kauda mana da su Allah waɗanda ka busar da zukatansu suke wannan irin aiki Allah ka tausan zukatansu su bari Allah ka tausan zukatansu su bari Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah in kuma wasu ne can gefe suke ruro abin Allah ka rike mana hannuwansu ka hana su Allah ka ɓata nufinsu duk wanda ke so ya hada zaman lafiya a ƙasar nan ya wargaza al'ummar nan Allah kai mana magani Allah ka kaga shi mun kawo ƙarar shi wajenka Allah kai mana magani duk wanda ke so ya hana zaman lafiya a cikin al'ummar nan tamu wanda ka busar da zuciyarsu nan suke yi Allah ka sanyaya ta ka hana su su zauna lafiya kowa ya zauna lafiya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gidauniya masu gidauniya su ci gaba da kewayawa to jama'a ga account din nan dai alhamdulillah ana ɗan jefa ɗan jiya ma na ga wani jefa dubu biyu wannan na jefa ɗan ɗari biyar a riƙa jefawa dai da Allah a riƙa jefa dubu ɗari ɗan dubu ɗari biyu haka har yanzu dai muna tafiya ba mu yi nisa da yawa ba na'am na'am sai tambaya ko na'am eh eh aka ba maraya to shi ke ci da maraya dama shi ke ci da maraya to a ba da wai mutum ne alhamdulillah mutum ne yake rike da maraya yana rike da maraya sai kuma aka yi ma marayan wani alheri na abinci ko sai aka ba marayan wani wani yake ga wani maraya ne wannan irin gudunmawar marayun nan da ake yi sai aka ɗauka aka ba wannan marayan to wai tunda an ba shi da yawa shi ma ya iya amfani da abin da aka ba maraya to shi ne tunda da ya ma shi ke rike da shi shi ke ci da shi ko da ba a ba shi wannan ba shi ke ci da shi ko to ai ba wata ba wani matsala insha Allah ya hada nashi da nashi ya ci in ma maraya na da dukiyar shi kana da taka kana rike da maraya babu laifi in ka dau nashi ka hada da naka ana ci tare babu laifi to balle wannan ya samo ne an ga dama kake tallafa mai ka rike shi ko to kuma sai wani ya tallafa mai ya bashi abinci ko haɗu in ma na in ma nashi ya kare ai naka za a ci gaba da ci dai ba matsala wannan insha Allah to iya kadawar shi to to Allah ya saka da wata baiwa Allah ta kawo alqur'ani da riwayar wata hajiya Amina ta ko tace ni ta kai son aba hannu da hannu kuma ai mata addu'a to Allah ya biya mata bukatar duk da take da ita Allah ya biya mata wannan kuma alqur'ani da karanta da zamu yi ta mai Allah ya sa tana da kamasho mai kauri ina wata tambaya na eh mutum yayi sallah wai mutum da yake yin sallah da ko na filoli haka da niyya wai ladan a ba wani to malamai suna da maganganu kan wannan ibada badaniya ibada ta jiki wani na yi ma wani ya ce a kai mai lada to ya fi kyau dai in dai har wani kake son a ba ladan kai mai sadaka ko kai mai addu'a ko ka aje wani ka ba da dai wata sadaka da za a rika amfani da ita ka ce Allah ya kai mai ladan kai sadaka kai ibada maliya ibada ta dukiya in wani za ka yi mawa ya kai tsaye ba wata magana malamai duk kusan yarda kai sadaka ka gina masallaci ka ce Allah ya kai mawa da ladan ka gina makaranta ka ce Allah ya kai mawa da ladan ka ciyar da bayan Allah abinci ka ce Allah ya kai mawa da ladan wannan dai ba wata magana amma kai sallah ka ce aka ba wani ko kai azumi ka ce wani a wannan akwai maganganu da yawa kai shi bari shi ya fi kyau na'am eh eh eh a ta ai wannan idan mutum uku za idan mutum uku za su yi sallah manyan mutane guda biyu da yaro karami guda ɗaya to idan yaron mai hankali ne in aka yi sahu da shi zai iya tsayawa a yi sallar lafiya lau a gaba sallah wayar shi ya kai ya iya sallar zai tsaya a gama sallah bai ban gurin ba to sai su koma baya da wannan mutumin su sahu bayan liman in ko aka ga wannan yaron irin mara wayo ne wanda ana iya fara sallah ma ya bar sallah ya je hidimar shi to wannan su ɗauke shi kal'adari kamar babu kawai su dai mutum biyun nan su je rufe sallar su shi yaro in ya bi su an gode in kuma ya tahir shi ya sauka lahiya eh amma kansa kansa ɗaukar su ma shi alisahi sai ai sahu da shi yawwa an gane ko to duk wannan karatu na na alisahi na'am ko eh to a rika da Allah dan rika karatu a dan rika zuwa gun malamai da ko mutum ba ya yi karatu da ya ba dan ahalari din nan iziya risala mutum ya ɗan karanta su gaban malami a yi mai bayanai zai samu sauƙin irin waɗannan matsalolin amma ba ina cewa wai a daina tambayar ba ne duk yadda za a yi dai dole sai an yi tambaya ai amma ana haɗa da karatu za a rika samun fahimta mai kyau insha Allah to abu ya an ga kammala ko to Allah ya saka da alheri masu taimaka ma bayan Allah bisa ga abubuwa daban-daban na rayuwa Allah ya saka musu da alheri Allah ya karo mana alkhairi na zahiri da na batini Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah alkhairan da kake ba bayan ka a wannan wata mai albarka Allah ka sa muna ciki zurban da kake yafewa da yantawa da kake daga kowace azaba Allah ka sa duk muna ciki alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسيرنا الدنيا التي فيها معاشنا وأسيرنا الآخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ما لا يدع